بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أدرر maulamu sayyada tare da ainihin ɗan uwanta manya-manyan shekanai da suke zama a wannan waje kamar irin su farfesa ma'ansani hamisu da babban limamin wannan unguwa shakka mana ibrahim gurayi da su ainihin shek abdullahi shek mahmudu salga da su shi mala rufa'i da sauran dai manya-manyan ainihin shahannai da makaddamai da yan uwa masoya da suke wannan waje assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan rana rana ce mai girma kwarai da gaske ranar da muka taru domin zikira da manzon maulan mushaf islam shehu ibrahim radiyallahu ta'ala to kamar yadda ainihin dan uwa ya gama magana yanzu magana a cikin jalibin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala magana ce mai girma kwarai da domin hakikar shehu ba za a iya sananta ba duk inda ka shiga a cikin kogin magana shiru to za ka yi tunin tsaya ba ka je ainihin zurfin wannan sashen da ka shiga ba. Idan muka duba Maulana Musul Islam Rasulullah Ta'ala yana ba da labari a kan kansa yana cewa alhamdulillahi na sha'atu ɓahiran ma kuntu fakhran balla qad shakira yace na gode wa Allah na taso ainihin fajiri ban faɗi wanda dan alfahari ba sai dan godiya ga Allah shaukin tasowarsa kamar yadda shehu malam balarabe mai goron fara yake cewa kowa gane shi da ilimi nan ya gan shi da kai duk wanda ya ce bayan da ilimin sa ya gan shi karatu ana cewa shehu ya yi karatu a wajen walidin su shehu abdullahi amma karatu ne irin na asbab da Allah tabaraka wata'ala ya rabbada wannan duniyar akan asbab ba dan Allah ya rabbada duniya akan asbabu ba shehu baya bukatar sai yayi karatu a wajen wani zai samu ilimi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala yake kuma masa wato ainihin mala'ika Jibrilu yake zo masa da Alƙur'ani. Ba dan Allah ya shirya wannan duniya tana tafiya akan asbabu ne ba, da Jibrilu ba zai zama wasuɗa tsakanin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama da Ubangiji ba. Domin za ka ji Alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yana cewa wa innaka latalaqal qur'ana min ladun hakimin alim Allah yana faɗin hakikar tsakanin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wasuɗa ba shi yasa lokacin da malaika jibril ya zo da barin awa'il suwar kamar ka haya an duk harafin da malaika jibril ya faɗa sai manzo Allah ya ce alimtu duk abin da ya faɗa sai ce alimtu malaika jibrilu sai ya mamaki yanda wato ainihin shi ya ɗauko wannan karatu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi ma bai san abin da karatun yake ɗauke da shi ba to haka Allah Allah take da bayansa domin kamar yanda shi Abdullahi yanzu ya faɗa karatun da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala ne a wajen walidin Shehu Abdullahi karatu ne na asbab domin lokacin da shehu ya fara tafsiri a lokacin dukkan almajiran shehu suna ganin wato ainihin shehu ya yi ƙanƙanta a shekaru da za a ce ya fara tafsiri saboda haka sai ya nemi a bashi tafsirin mahaifinsa da yake tafsiri da shi a lokacin wanda yake halifar gidan sai bai ba da wannan tafsiri ba sai shi ya ce to ko da wannan tafsiri ko ba tafsiri za su yi tafsiri da shehu ya bai zauna zai tafsiri shi ainihin Sheikh Muhammad Halifa ya tura ba'arin almajiransa su je su saurari kwaba da za a yi a wajen tafsirin nan. Da suka zo suka zauna Shehu a fassarar bismillah kawai aka ƙara wannan wunin, gobe ma aka sake yin wannan wunin a fassarar bismillah rahman rahim. Waɗanda aka aiko su je su ba da labari na abin da suka ji wajen tafsirin su sai aka ji shiru ba su dawo ba sai aka aiko aka kira su su zo da suka zo sai ake tambayar su ku da muka ce ku zo ku jiwo mana irin kwaban da za a yi kuma kun je ba ku dawo ba daga cikin su akwai wanda ya ce ya ce wallahi irin karatun da muka ji Ibra yana yi to in Alhaji Abdullahi ya san wannan karatun bai taɓa yi mana ba ba mu taɓa jin wannan karatun ainihin a bakinsa ba. Saboda ka ga wato ainihin ashe in har ka ɗauki cewa karatun shehu wato ainihin karatun shehu Abdullahi ne to ainihin ka aita a kan sanin shehu Ibrahim Rabiyallahu ta'ala. Domin shehu Ibrahim Rabiyallahu ta'ala shi ne ke cewa رقيق ذرى الإرفان في العلم فائقا ورد أويسات القنون ولا دعوة يقول الله قولون ومعرفة kuma a cikin ilimi ainihin na zarce sai da na je ƙarshen ƙololwa ainihin ta ilimi yace dukkan ilimai waɗanda suke masu wuya din na dindake su wanda kuma ba da awami ba a nan idan muka tsaya kan wannan magana za mu ga yanda maulamu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zage duniya duniyar musulunci ba inda shehu bai sa kafarsa ba kuma ba inda shehu ya je malaman wurin ba su sallama wa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu akan cewa ainihin malamin su ne ba ya ishe mu ko ba mu san ko ina ba mun san nan kano mun san irin kasaitattun bijimin malaman da aka yi a nan Kano. Mu ɗauki kamar irin maulanmu Shehu Jani bin Usman radiyallahu ta'ala anhu. Shi da kansa yake faɗa yana faɗin wato ba wai ma Shehu Jani radiyallahu ta'ala anhu ba yana cewa sahabuhu qaumun khiyarun ثم ملوك في الأنام شغلهم في الله دأبا في صفات أو أفعال علم إرسالهم فالأنبياء دون ملام yace sahabban sai da radiyallahu ta'ala mutane ne zababbu yace idan ka gansu a cikin al'umma kai ka ce sarakuna ne da ilimin su da ma'arfar su kai ka ce annabawa ne ba tare da wani dalili ba to almajiran kenan ya ainihin shehu shehu abu jalla ta'ala anhu ya faɗa ya ce ina da malamai guda hudu biyu a zahiri biyu a baɗini biyu na zahirin shi ne alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yace a yau ma na zaton akwai wani mutum da ya fi sanin alkur'ani da sanin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace biyu na baɗini shine magana da shehu tijani ba sa rabuwa da ni inda inda din nake to har yau ko a maganganun shehu ko a rubuce-rubucen shehu ba a samu wani malami da ya sa alƙalami ainihin akan abin da shehu ya rubuta na ilimi ba shi ma sani kafan ga Allah ƙara masa gana gaya mana ka san shi ma sani kafan ga a sha'anin nahau da abin da ya shafi wato ulumul arabiya wato babu dama ni ban ga mutumin da yake fushi in an ɓata nahau irin shi ma sani kafan gaba zan yi tuna wata na wata rana muna karatun kafrawi a gabansa abokin karatun namu shi ko za sai ya ɓata wasanni ya gyara masa da aka sake ci gaba ya sake ɓata wasanni dukan mu yana ƙasa ba mu san lokacin da sai dai muka ji dim ya buga masa dundu saboda wasanni da ya ɓata to shi sai man sa da da shi ke ga mana cewa ya tambayi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace ya shehu kana ba mu mamaki duk malamin da ya rubutu idan muka duba littafinsa sai mun samu inda muka sa alƙalamin mu amma sai mu duk rubuce rubucen ka in muka duba ba inda za mu sa wani alƙalami ma'ana ba za mu ga wannan kalma ga yadda ya kamata a saka ko ko wannan wato ainihin jumla ga yadda ya kamata su zama ba sai sai ya yi murmushi sai ta aini idan na tashi zan yi rubutu harufan da kalmomin da ma'anin suke zuwa gabana in zaɓi wacce na ga dama in aje wacce na ga dama saboda haka saboda haka shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato ainihin iliminsa ba zai misalin da cewa ainihin ya karanta a wani waje ba don shi da kansa yana cewa wahal absarat ainaka مثلي سائرا سلوكي وجذبي والعلوم في يوتيوب idan ka tunda kake gani ta taɓa ganin mutum misali na suluki na da jazabi na da kwairi aini na ilimi na saboda haka alhamdulillah sai mu ƙara godewa Allah kamar yadda na faɗa shehu ya zagaye duniya ba a samu malaman da suke ƙalubalance shi ba akwai wata rana sai Ibrahim radiyallahu ta'ala mu akan maganar ilimi ne ya je rabata alamul islami ko rabata alamul islami ta haɗar da mutane waɗanda suke sufaye da waɗanda suke wahabiyawa to akwai wani wahabiye wanda wato yake zungura shehu akan sha'anin wato ainihin ilimi to nan sai aka samu wani ya tashi yana magana a cikin maganarsa sai ya faɗi wata kalma wato ainihin a kalmar tasa yana cewa mun zauna diwalin lai tsawon dare ainihin muna karatu sai wani daga ciki sai ya ce a ai kalmar diwalin ainihin ta saba wa da ka'idar larabci sai ce ibrahim ya kula su fika sai da ya faɗi kalma wadda ta yi munasaba da wannan sai da ya faɗi kalma goma yake duk larabci ne. To bayan an tashi daga nan su waɗannan manya-manyan malaman wahabiyawa suna cikin harami sai shi Ibrahim ya shigo zai yi dawaki. Sai wani daga cikin wahabiyawa wanda bai san shehu ba sai yake yake nuna musu yake kun ga malamin can shugaban Afirka yana ɓatar da mutane akan akan saka wuce. Sai shi wannan ba wahabiyan sai ya tsungure shi ce kai ishiru malami ne na gaske. Saboda haka su ma da kansu sun sallama sun san shehu ƙahar bila salanu ainihin malami ne. Sannan a wato ainihin zuwan shi Ibrahim Masar. Jamal Abdul Nasir ya rungumi shehu ya girmama shi ya wato ainihin kusanta shi da shi kusan wato duk abin da shehu ya faɗa yana sauraro sai malaman jami'atul azhar suka fara gunaguni wato ainihin sarki yana fifita wato ainihin shehu a kansu sai shehu Muhammad Lalu ya ce a'a ba sarki ne yake fifita wato ainihin shehu a kanku ba ilimin su shine yake fifita shi a kanku sai shi da malam nasir ya so ya jarraba su aka yi wani zama duk malaman azhar sun haɗu sai ce to duk wanda yake da buƙatar wata tambaya ya bujiro shehu tambaya a kai aka ɗauko malaman hadisi suka yi wa shehu tambayoyi shehu ya musu amsa fiye da yadda wato ani suke tsammani malaman balaga suka zo malaman usulu suka zo kai ƙarshe ba a tashi daga wajen ba sai da kowannen su ya cire hularsa ya je kafa ya sallama shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. saboda haka ainihin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda wato ainihin ya faɗa aujadani haqqan li jabr al-kasri fa innani wakil sirri sirri Maulana Shehu Sani bin Usman radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa cewa maganar Shehu Sani ya ce kada ma ya hata ni a laraka bace kullu wali lillahi ta'ala kawon wannan na guda biyu suna kan duk wani waliyin Allah ta'ala shan Muhammad Lugari ya ce ah to ya ce wannan magana ka faɗe ta ne a cikin wato ainihin sahu ko ko a cikin sufuru da fana'i ka faɗa Shehu ya ce na faɗe ta ne a cikin sahu sai ce to ya za ka faɗa a maganar ainihin Sida Abdulkadiri da ya ce kadani hadihi ala raqabati kulli wali lillahi ta'ala sai shafiya ne ce yi akwai bambanci Sida Abdulkadir ya ce kadani ni ko kadamaya nake sannan kuma shi waliyan zamanin sa yake magana ni ko milladun adama ila nafsi tusuri to shema tijani a cikin kasidar da yake yaban shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce ashe kadama ya ɗin da shauki gani ya ce to shi ibrahim shine ihdama alar raqabati sani shine ɗaya kadamin na shauki gani kadami ɗaya shauki gani ne kadami ɗaya kuma shi ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu shi ibrahim magana a cikinsa wato ainihin ba za ta ƙare ba akwai inda shehu yake magana yake cewa kadimuka malikul muluka wa amraha kadimuka makdumul muluki amira yace ya ubangiji hadimin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mallaka masa lamarin wato sarakuna ga baki ne da, da wato ainihin hukunce hukuncen su kuma ya zama abin hidimtawa wato hidimtawa sarakuna sun hidimta ko ba su hidimta ba كدمني الأهرار والأبيد كدمني كذا الملوك السيل وكدم النساء والرجال وكدم الأشياخ والأقيال شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه wato magana a kansa sai dai kawai ne addu'a Allah ya ƙara mana sansa Allah ya ƙara mana tsayawa a kan ahadinsa jiya jiya nake wata magana zan rufe magana ta da ita akan irin karamu na shehu da suke bayyana waɗansu ya hasana ne masu inkari an ce an ga shehu ya bayyana a bangon unguwa kaza ya bayyana a bangon unguwa kaza wai suna mamaki ai wannan ba abun mamaki ne ba karama ce daga cikin karamun waliyai ita kuma karama da mu'ujiza suna fitowa ne daga alkuki guda ɗaya duk kudura ce ta Allah take fitar da su idan ta bayyana ga wanda yake annabi ne a ce da ita mu'jiza in ta bayyana ga wanda yake waliyi ne a ce da ita karama gayar ta ka duk abin da ka gani Allah ya bayyanar to gayar ta ka ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko bisa komai amma in kai inkari to inkari fa dan uwan kafirci domin idan ta auna a aruni da munkiri da kafiri wazanin su daya wanda ya yi wa annabi musu shi ne kafiri ya yi wanda ya yi wa wali musu shi ne munkiri kuma idan ka duba duk wanda ya yi wa wali inkari a kan karama to ba za ka yi kafara ba in ka yi rantsuwa da zamanin annabi ya zo ya ga mu'ujizar annabi ainihin ba zai yarda da ita ba to muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara wa shehu karama ya ƙara masa fadila sai ya da ainihin Allah ya ƙara lafiya ya ƙara jan kwana Allah ya ƙara mana soyayya gare ku alfarma da sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh